إذا ساقوا مستقيما ساق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم ما سبق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر الجار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ إبري لنا بهذا المحضر والتعد في بنزلة تأتينا بالزفر يا عشان ده بقى تفوقك الهجة إذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهود يا da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shida ga watan august 2021 za mu tashi daga inda muka tsaya cikin kasu littafin kashfin ibas عن فائدة الختم أبي العباس idan ba a manta ba mun tsaya a kan maganar shekul islam al-mafizumi da yake cewa wa'insu ilimai ne ya kamata mutum ya tattara sai ya tattare su duka sannan ya kasance halali gare shi ya yi inkarin waliyi mafsudi alaihi وقال الشيخ الإسلام المخزومي وأنا مني تعريف شيء يتي جملة العلوم التي يجب على العبد تعلمها قبل الإنكار ستتم gabakin ɗaya ilimai da ya kama ya wajaba gabawa ya sani gabanin ya fara inkari ga waliyai ilimai ne guda shida a wani zuwa shi fa'awwalu ma fa'awwalu ما ذكر منها أن يكون عنده حسن الظن بالله بأولياء الله ليقرب من حضرتهم فيشرف على مقاتلهم فإن من أساء الظن بهم تريد عن حضرتهم ومن تريد من حضرتهم فقد تريد عن حضرة الله ورسوله ومن تريد عن حضرة الله ورسوله فقد أعوضه الأنوار وجانبته الأسرار يجي أبن فرقود يكي aka ambata. yake da buƙatar ya sani kuma ya yi aiki da shi na farko ya san menene ilimin kyauta ta zato ga waliyan Allah sannan ya ringa kyauta ta zaton ga waliyan Allah ko da kuwa idan ya kyauta ta zato gare su zai samu kusanci zuwa ga hadararsu ya samu ya hau kan bisa'i na fahimtar abin da su waɗannan waliyan ko sufaye suke nufi a cikin maganganunsu domin duk mutumin da ya su'ul adadi ga janibin wani waliyi to za a kore shi ne daga hadarar wannan waliyan kuma duk wanda aka kore shi daga hadarar waliyai to ya fasani hakika an kore shi ne daga hadarar Allah da manzon Allah kuma duk wanda aka kore shi daga hadarar Allah da manzonsa to hakika zai wayi gari marashin haske zai wayi gari sirrikan Allah sun mishi nisa an fahimta كيف ينزل الأنوار من من ترى كمد على أين بصيرة الظلمات والأقدار yace ta yaya mutumin da duhu mai yawa da ƙazanta masu yawa suka cika a idansa ta yaya wannan ido zai iya ganin hasken Allah har ya gane wannan waliyi ne wannan ba waliyi bane ba قال تعالى الله ya cewa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun bari dai ma kanu yaksubun abinda suka kasance suna aikatawa na fasadi rana ala qulubihim yayi wa zukatan su tsaka wa qala fi wasl hali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin siffar halin munkirai zulmatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور yace ai duhu ne a saman wa'insu duhu saboda tsananin duhu ne ya kai ga matsayin da idan da za su zare hannunsu ba ma za su iya ganin hannunsu ba hakika duk mutumin da Allah bai ba shi haske ba to ba shi da wani irin haske bi ma'ana abinda wannan aya take nufi a nan duk mutumin da zuciyar shi ta cika da datti ta cika da duhu ba yadda za a yi iya gano ma aibin kansa to ta ya ko ya gano wani baiwa da Allah ya mishi ta yaya zai iya ganin baiwa da Allah ya wani wali wamina na farko kenan hoto na biyu ومنها أن يكون قد دال معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء yana daga ilimin da ake so ka sani gabanin ka fara inkari a ce ka yi kokari ka leƙa ka san mu'jizozin annabawa masu yawa ka san karamin waliyai masu yawa saboda kada wani waliyi ka ji labarin karamarsa ko ka ga karamarsa ka yi inkarinta ka ce wannan kafirci ne ko bokanci ne ashe a cikin annabawa daga cikin annabawan Allah akwai wa'inda suka irin wa'inda an fahimta na uku ومنها ملازمة مطالعة كتب التفسير والتأويل ومعرفة ومعرفة بأسرار الكتاب والسنة ilimi na uku da ake buƙatar mutum ya sani shine ya lizunci duba littattafan tafsiri da littattafan tawili sannan ya kai matsayin da akalla ba a ƙasa ba ilimin tafsiri ka san shi ilimin tafsiri yanzu ne aka wayi gari duk wani ɗan ƙaramin aji sai tashi cewa zai yi tafsiri amma a ƙa'ida sai ka cika ka ƙoshi a nahu ka ƙoshi a balaga ka ƙoshi a sarfu ka san ilimin nasu da mansu ka san ilimin asbabul nuzuli da sauran ilimin maka ka san ilimin waka ka san ilimin shu'ara'ul jahiliya da sauransu to sannan ka zo ka shiga ilimin neman sanin abubuwan da Allah yake fara sannan akalla ba a ƙasar ba duk aya guda ɗaya da ka karanta tafsirin ta ya zama to akalla ba kasar ba ka san abinda malamai da ba sa gaza kamar guda goma sha biyu suka faɗa mabambanta akan wannan aya sannan bayan wannan ka kai matsayin da cewa kana da ƙarfin tadabburi afala tadabbaruna alquran walau kana min inda ghairi llahi lawajadu fi ikhtilafan katira afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha ya kai kana da karfin tadabburi da Allah yana iya saka maka wani abu ka fahimci ma wani abu daban bayan abin da ka karanta to idan ka cika da wannan ilimin da tawili kuma ka san asirai da Allah ya boye a cikin ayoyin alkur'ani ka san asirai da Allah ya boye a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hudu wa mina kasati ta'ammuli wan nazri fi ayati sifati وأخبارها واطلاعه على جميع ما قاله السلف والخلف في ذلك ومعرفة من أخذ من أخذها بالزائر ومن قال بالتأويل ومن ومن دليل ومن دليله أقوى وأرجح yace ilimi na hudu da ya kamata ka sani shine ka kasance mutum mai yawan ta'ammali da ayoyi da suka zo da suke ayoyin sufofin Allah wanda fa ta'ammuli da wannan ayoyin ba sai ka kai mai ilimin gaske Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha la ilaha illa huwa al aziz al hakim huwa allazi anzala alayka al kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله سيتو والراسخون في العلم اكو wanda suka ce ma ya'lamu tawilahu illa Allah huwa ar-rasikhun fi al-ilm akwai wanda suka tafi akan wa ya'lamu tawilahu illa Allah anan ka tsaya sanan war-rasikhun fi al-ilm yaquluna amanna bi wannan wani abu ne wanda shi kansa akwai akwai ikhtilafi tsakanin malamai shin akwai wannan wakafin ko babu wannan wakafin sannan a inda Allah tabaraka wataala ya ce ar-rahman al arshistawa a inda Allah yake cewa innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da sauran ayoyi waɗanda suke ayatul sifat ne ka gano me ka ringa ta'ammuli da su kuma ka san menene aka faɗa a kansu kuma ka san maganganun malaman da suka tafi akan zahirin ayar da maganganun malaman da suka tafi akan tawilin ayar da kuma ka gano wanne ne wanda dalilinsa ne ya fi ƙarfi dalilinsa ne ya fi rinjaye yana daga cikin ilimin da aka sani gabanin fa ka fara inkari da wani ana fahimta ka tuna ko na biyar ومنها كثرة الغوث على غوث على منازع المجتهدين وأدلتهم التي استندوا إليها من كتاب وسنة وقياس ilimin da ake so ka sani na biyar da kafin ka fara inkari ga waliyin Allah shine ka yi kokari kana nutso a cikin watakan sabanin mujtahidai na duniya idan aka ce mujtahidai duniya kan kai tunanin irin kawai Imam Malik Imam Shafi'i abu hanifa ahmad bin hanbal a da sauran dukka ka tawo kan a watakan ainihin murtaidai na zamanin tabi'ai har zuwa kan na zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka gano munaza da ke tsakanin su sannan ka gane ka san cikakken sanin kowanne dalilinsa da ya ce wannan ce matafiyarsa sannan a cikin dalilan nasa ka gano me dalilinsa a qur'ani me dalilinsa a sunna me dalilinsa a kiyasi na biyar a na shida na karshe wa min wa huwa ahammuha yace wanda yafi girma a ciki shine ma'arifatu islahatil qaumi fi ma abbaru anu min tajal min tajalli zati wa suri yace ka gano ka san ilimin waliyan nan da islahat nasu jabans nasu yaran su wanda suke yi wa babu wani ilimi a duniya wanda ba shi da yare babu wani ilimi da ba shi da yare shi sa idan muka koma a cikin karatu tun muna islamiyya za ga idan aka ce mana ma ma'ana kaza sai a ce lugatan wasilan a lugga da islahin su wa'annan masu karatun to ka gano me suke nufi da tajallis zaki da tajallis suri ina ji mun yi karatun nan amma yanzu idan aka ce tajallis zaki da tajallis suri wani yanzu babu bambanci sai a sai a zana wannan fa idan kana sufi wallahi idan baka sani ba kaga wannan tsakanin bambancin da yake tsakanin tajallis zaki da tajallis suri wallahi wani dan layi ne mai mugun siranta idan ka wada kan ɗaya daga cikin su ka kafirta ka kafirta ya kamata mu tashi mu gano wannan abin da ake nufi ina ƙara gaya mana to Allah ya ayo ai kullum duk lokacin da aka zo karatu nan wajen sai na bambance ta dalli da ta dalli shi amma ni yanzu na ba da shi zuwa ga assignment sai ne zuwa zuwa ga bambancin ta dalli da ta dalli shi a a a a ai ta babu a goma ka ta cika mu na baya wata nau'i makamati ka gano nau'ikan makamai daban-daban da sufaye suke magana tun daga kan abin da ake nufi da musulmi mukamin musulunci mukamin mumini mukamin musuni kawo akan mukamin musulun wane ne wanda yake salihi wane ne wanda yake kan mukamin sulaha'u wane ne wanda yake kan mukamin abdalu wane ne wanda yake kan mukamin autadu wane ne wanda yake kan mukamin akdabu wane ne wanda yake kan mukamin agawasu kowanne da bambanci wa anwa'u zawqi was sukri wal mahwi wal fana'i wal mukafahati ila gari zalika mimma yaqulu nashri ka gano nau'ikan zauki na gaskiya da na ƙarya nau'ikan maye na gaskiya da na ƙarya nau'ikan shajiya na gaskiya da na ƙarya nau'in fana'i na gaskiya da na ƙarya nau'in mukafaha na gaskiya da na ƙarya zuwa ga wa'insu abubuwan da suke kamar cece na da haka wanda idan muka ce za mu ci gaba zai zai jaƙo idan har ka kai shekara goma kana yin ɗari da tijaniya baka san wa'innan abubuwan ba abinda ake yi da wa'innan abubuwan mala abin da sun yi فمن لم يرتقي إلى هذه المقامات ولم يشم نفعة من نفحات التجليات duk mutumin da bai hauhawa ba bai hau ba zuwa ga wayannan mukamomin da muka ambata bai shaƙi wata irin iska daga cikin iskar wayannan tajalliyoyin ba walam ya zuku samaratun min min samarati tajalliyati bai dandani wani kayan itatuwa na daga cikin kayan itatuwan kusanci da Allah ba walam yartashib min biharin wilayati bai hau kan kogin walitaka ba fa kaifa yahillu law an ya'bira an kalamin aw yankira alayhim fi sir fi fi sayrihim wa maqamatin mimma huwa anhu bima akalin to ta yaya za a ce zai halatta gare shi wai ya gaya maka ga abin da sufayen suke nufi ko ya ce bari ya inkari akan sufayen ko akan tafiyar su ko akan mukaman su bayan abin da kai baka ma samu hanyar ba ka iya zuwa mutumin da bai taba zuwa bai taba ban hanyar Kaduna ba ya ce wai shi a lalle ya gaya maka cewa wai sai an fara zuwa Kaduna sannan za a je Zaria Allah ya kyauta izu humu shumusu lati yarsha shi'a'u hal uyunir ram wala yasma'uha man la yantiqu illa hamsa yace domin su waliyan nan da kake ganin su su ne waɗansu raneku waɗanda haskensu yake dishashe idanuwan da suke da kwantsa su ne waɗanda suke babu wanda yake iya sanin mukaminsu ya ji ma me suke cewa ya fahimta in dai muddan ba farcin da yake yi ba irin farcin su ne face irin farci ne na na mai raka kawai wa qala al-imam ash-shirani radiyallahu anhu kama fil bahr al-mawrud yace akhadha alaina al-uqud akhadha alaina al-uqud alla numakina ahadan min ikhwanina yubadir ila al-inkari ala man khalafa نقل بعض العلماء إلا إن أحاط بجميع طرق الشريعة mun karɓi alkawari cewa kada mu yadda mu bar ɗaya daga cikin ƴan uwanmu ya tashi ya yi inkari ga wani waliyi ko wani babban katafaren malami sai muddin shi wannan mai inkarin ya kewaye da dukkan ilimin shari'ar da yake musulunci ka faji aiki wannan ya ji zalikal hukumu fiya wa haza azizun wujudu sai ya karɓi dukkan ilimin shari'ar musulunci bai ga wannan hukuncin da wannan malamin ya yi ba ko wannan waliyin ya yi kuma kafin a samu wanda ya kare ɗaya wannan ilimin abu ne mai wuyar gaske kullu zalika saddan libabin inkari bigar ilimi an yi haka ne dukkan dan a toshe kofar inkari ba tare da ilimi ba ba a hana a yi inkarin ba amma kafa kuma a yi inkarin ba tare da ilimi ba ana fahimta وقد روى الطبراني رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شريعتي جاءت على ثلاثمائة وثلاث عشرة طريقة لا يلقى العبد بها ربا إلا دخل الجنة فقال صلى الله عليه وسلم آياتي شريعة تازو تازو hanyoyi daban-daban hanyoyi guda 313 babu wanda zai ba hanya ɗaya daga cikin 313 nan face sai ya shiga aljanna to idan na zo ne magana a hanya ta goma sai kuma iyakacinka a hanya ta biyu ne ta za ka min kari ba a yi duka in kare sai ka sano hanyoyin nan baki ɗaya guda ɗari goma sha uku na malam wa qala shaykh al akbar al kutub al abd al aziz al dabbaji radiyallahu anhu kama fi zab al ibrizi mun yi tare da shi ma ko mun faɗi wani shi abd al aziz al dabbaji yace wa allama wa faqaka allah wa anna al waliy al maftuha alayhi ya'rif al haqq wa sawab shi waliyi wanda aka yi ka san shi a waliyan ma matakai matakai akwai waliyi a sannan kuma a cikin a gairu arifin sannan akwai waliyi arifi amma shi arifin nan gairu maftun alayhi sannan kuma akwai waliyi arifi maftun alayhi waliyi ne arifi ne wanda aka yi mishi fatai wanda ya iya mai kashe an fahimta to yace shi waliyi wanda yake maftuyi alayhi shine mutum wanda ya san duk inda lamari yake ya san ga gaskiya na a cikin wa'annan lamura kuma ga wanda yake shine daidai a cikin wa'annan lamura wala ya taqayyadu bi mazhabin min al mazahibi walau ta'atlat al mazahibu bi asriya la qaddara ala ihya'i shari'a yace shine wanda baya tsayuwa a mazhaba guda ɗaya daga cikin mazhabobin addinin musulunci saboda cikarsa a cikin ilimin addini da za a ce dukkan mazahibobi baki ɗaya ilimin mazaban nan ya ƙare yana da ƙarfin da zai iya rayar da addini baki ɗaya ilimin wa kaifa la wa huwa allazi la yajibu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarfata aini ta yaya ba zai zama haka ba bayan shine mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya gushe mishi da bai kyautawa ido dan haka ba zai taɓa yin wani abu ba sai da ido na manzo Allah ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلاله لحظة بيتبع بيتبع بتادا جن ينا تارد الله با دار انت ايدو كودو يشينا دين ينا تارد الله وهنا إذن فهو العارف بمراد النبي صلى الله عليه وسلم وبمراد الحق جل جلاله في أحكام التكليفية وغيرها لذلك متمن ديك وانا مكانه shi ya fi kowa sanin muradin manzan Allah abinda manzan Allah yake so a shari'a ya fi kowa sanin abinda Allah yake so akan abinda ya kallafa mutane da abinda ba a kallafa mutane ba domin manzan Allah bai gushe masa dan haka idan wani abu ya zo ko da an samu shi bane shi zai iya gaya maka wannan shine daidai wannan ba shine daidai ba saboda yana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ba ko ana fahimta إذا كان كذلك فهو حجة على غيره وليس غيره حجة عليه لأنه أقرب إلى الحق من غير المقصود عليه idan ku in ku haka ne shine hujja akan mutumin da ba shi ba ba yadda za a ce mutumin da bai taka mukamin sai zaman to shine hujja akan wanda wanda bai kai mukamin wali mafi alai ba ya zaman to wace shine hujja akan sa da ban kama mukamin shi wata da baka ce kuma kai zaka ba shi wata da hujja ai ba zai yi ba وحينئذ فكيف يسوق الإنكار على من هذه الصفات من هذه الصفات idan haka ne to ta yaya za a ce wai za a yi inkari ga wanda yake irin wannan sifar gare shi shi bai taba jin wani rana ɗaya ba Allah ya fita daga zuciyarsa da rana ɗaya da sakan ɗaya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe yana ganin annabi sai ya za a inkari irin wannan ko yuqalu innahu khalafa mazhab fulani fi kaza haka ji ana aimai inkari ai ai ya saba wa mazhabar malam wani a cikin a cikin kadiya kaza yana cikin mazhabar manzo Allah lokacin da shehu ya ta shehu Ibrahim sai ya taka wannan makali na wali mafi alai sai muka ji yana cewa fa in tasaluni an habibi wa mazhabi jawabi rasulullahi ina ujibu inda zaka tambaye ni game da wanda nake so ko wata mazhaba nake bi zan ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta إذا سميت هذا فمن أراد أن ينكر على الولي المفتوح عليه لا يخلو إما أن يكون جاهلا بالشريعة كما هو الواقع غالبا من عن الإنكار وهذا لا يليق به الإنكار والأعمى لا ينكر على البصيرة أبدا نعم يجي saboda haka idan ka ji duk wannan magana da muka faɗa in ji shehu abdul wahab shi'rani yace idan ka ga mutum yana inkari ga waliyi maftuhi alaihi to bai fita daga cikin siffofin da zan ambata maka ko dai ya kasance jahili ne ma ga shari'ar manzo Allah baki daya kamar yadda ya kasance mafi galibin masu inkari za a gansa haka to wannan bai kamace shi ya inkari ba domin ba yadda za a ce wai makawo ya inkari ga wanda yake gani har abada fashigalu hadha bi zawali jali auladi shagalinsa ya shagala da kubatar da jahilcinsa ya biye mishi alkairi akan ya zo yana inkari ga wanda ya fi shi wannan kenan ko dai ya kasance wa in ma an ya kuna aliman mazhabin min mazahi ba jahilan bi gairi ko ya kasance malami ne ya san wata mazhaba daga cikin mazhabobin shari'a amma kuma jahili ne ga wayansu mazhabobin ya shi wani wali ya yi hukunci da wata mazhaba kai kuma iyakacin ka mazhabar imam malik ka ce kuma wai mu dauka za ka inkari وهذا لا يسلو منه إنكار إلا إن كان يعتقد أن الحق مقصور على مذهبه ولا يتجاوزه لغيره to shi ma wannan bai kamata ya yi inkari ba sai dai idan yana da imani cewa yana itikari cewa gaskiya tana gaskiya tana cikin mazabarsa ba ta taɓa zama a cikin wata mazaba din ba mazabarsa a ga wannan ya rashin hankali وهذا الاعتقاد لم يصل إليه أحد من المصوبة ولا من المقطعة yace ko muqadda'atu yace wannan kuma tafiyar wannan fahimtar babu wani malami na duniya wanda yake kan daidai ko wanda yake kan kuskure da ya taba yadda da wannan abu yace wai akwai wata mazaba guda ɗaya cikin mazabobin addinin musulunci ita kadai ce akan gaskiya sauran ba akan gaskiya ba tsawon samu amma al-musawwaba fa innahum ya'taqiduna al-haqqa fi kulli mazhabin fahiyya kulluha indahum ala sawab yace waɗanda suke kan daidai malamai su ne wanda suke itikadi cewa gaskiya akwai gaskiya a dukkan mazhabobi su a wajen su kowannen su yana kan daidai wa hukumin lahi inda wa ta'addadu bi haddi zannil mujtahidi yace hukuncin Allah a ji da kyau a wajen su yana kidayuwa ne akan gwargwadon zaton wannan mujtahidin bi ma'ana ni ina kan mazhabar Imam Malik ga wani hukunci nan ya zo ya faru imam malik ya ce kaza amma ni ban itikadi kan cewa imam malik kadai shi ne akan gaskiya ba banda shafi banda abuwa banda mazaba ta ahnaf ko mazaba ta hanabila a'a na yadda akan dukkan suna akan gaskiya amma ga mazaba da nake biya saboda haka ni ina duban gaskiya ne gurgurdan zaton imam malik ya zaci cewa wannan ita ce daidai don haka to shi babu laifi an fahimta faman zannal hurmata fi nazatin fa hiya hukmun la yati yace mutumin da yayi zaton haramun a cikin wani wani hukunci to duk wanda ya biyo baya idan ya idan kana kan mazhab Imam Malik dan ka bi wannan to wannan ne shine hukuncin Allah a kanka masa an fahimta an gane abin da nake nufi a mazabar ka da kake bi ko mu ce din da kake kake kake riko da shi saboda haka a wajensa sai ce wannan abin misali halal ne a wajen wancan sai ce haram ne kai da kace ka bi wannan wanda ya ce halal ne to shine hukuncin Allah a naka wancan da yake misali ba laifi a naman doki to shi kuma a wajensa shine hukuncin Allah an gane? to su ne mutanen da suka taba akan cewa dukkan mazabobi suna akan gaskiya ke wa man zannal niyyati fiya bi ainiha fa hukum Allah fi yaqi wa amma al-muqtadi su wanda suke kan abin nan kuskure fa hukum Allah inda wahidun la la ta'addadu wa musibu wahidun walakinnahum la yahsiruna fi mazhabi bi ainihi bal yakun al-haqqu fi nazatin huwa ma zaba ila imam su kuma wanda suke kan kuskure su ne wanda a wajen su hukuncin Allah guda ɗaya ne baya tirata wajen wani mazabobi kuma ba abinda ma maza ba ta tafi ba koyi abinda malami na ya ce abinda jagora na ya ce ko da ba daidai bane ba koyi shine na ayin abin ya rima a sha kiɗa ayin inna wajen na aba na ala ummatin wa inna ala asari muku ne kai ana fahimta wa fi nazatin ukra ma zaba ilai gairi فاجتدال هذا المنكر بزوال هذا الاعتقاد الفاسد اولادي dan haka kokarin wannan munkiri yayi kokari ya cire wannan mummunan itikadi a zuciyarsa ya biya mashi alkhairi akan yace bari ya zo ya yi inkari ga wani waliyin Allah mafi alai ana ganewa wa imma to kaga sifa ta biyu kenan sifa ta uku wa in ma an yakuna aliman bil mazahib al arba'ati wa hadha la yata'atta min inkar aidan yace ko kuma ya kasance ya san dukkan mazhabobi guda hudu shi ma duk da haka bai kamata ya inkarin ba ya fa san dukkan mazhabobin guda hudu to duk da haka shi ma bai kamata inkari gare shi ba saboda me yace illa idza kana ya atakid nafi al haqqi an gaira min mazahib al ulama'i sai dai idan yana itikadin cewa sauran mazabobi na malamai banda wa'annan guda hudun dukkansu akan ƙarya suke wa'annan guda hudun ne akan gaskiya zai yi ba zai yi ce kamar zahabu suri wal auza'i wa ada'u wa ibn jurayj wa ikrama wa mujahid wa ma'mar wa abdur razzaq wal bukhari wa muslim wa ibn jarir wa ibn khuzaima wa ibn al-munzir wa dawus wa nakhai wa qatalah wa ghayri min at-tabi'in wa atba'uhum ila mazahib as-sahabah radiyallahu anhum ajma'in wa hadha i'tiqadun fasid فاشتغالي بدوني أولى من اشتغالي بالإنكار على على أولياء الله المقصود عليهم kamar irin waɗannan mazababin da ni lissafo ka ce dukkansu akan ƙarya suke sai mazababin nan guda hudu to shi ma wannan itikadi ne batacce wanda ka shagala wajen gyara wannan itikadin akan ka shagala wajen yi wa wali mafi alai kare وإذا وصلت إلى هنا علمت أنه لا يسوق الإنكار على الحقيقة إلا إلا ممن أحاط بالشريعة idan daga nan wajen zaka fahimta cewa inkari ba zai taɓa yiwuwa ba ga wani sai mutumin da ya kewaye da ilimin shari'a baki ɗaya akwai shi yanzu zai wahala wala yi hidu biya illan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda ya game ilimin shari'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kummalu min warasatihi sai kuma cikakkun bajuman waliyan Allah da suka gaji annabi kal agawasi kamar wanda suka kama tsayin agawasu fi kulli zamanin radiyallahu anhu a cikin dukkan zamani amma gairum amma wani wa'innan fa sukutuhum khairul lahum law kanu ya'lamuna shirun su ya biya musu alkhairi da sun san abin da yake na gaskiya وكلامنا في الإنكار على على أهل الحج من أهل الفتي yace duk wannan magana fa da nake faɗa a buɗe kunne a ji ina magana ne akan inkarin waliyan Allah na gaskiya waliyan Allah na gaskiya wanda aka masa fatai an fahimta wa amma alu zalani wa dalali fala takfa aqwalu ala ala man marasa amma ma abota duhu da da bata waliyan Allah na bogi waliyan Allah na kasuwanci wannan ai mai ilimi yana jin maganar su ya san cewa wannan ba alkan doron ilimi magana take ba dan haka kanka je kaga wani mutum ko yana yin abin da ya ga dama ko ya ka fahimce ni ya ji an ce waliyai ba a motsa inkari ya tashi ya ce shi ma wali ne kuma ringa abin da ya ga dama ba irin sa ake nufi an fahimta sai ka tambaye shi ilmai nawa ya haddace a kirjinsa وقد استأذن بعض الناس شيخه في الإنكار على الأولياء آل الحق من أهل الفتي wani ba a rina mutane ya ji ya tambayi shayinsa a mai izini yana so ya yi inkari ga wani daga cikin waliyan Allah wa qala hu sayyidi ya je ga wa shayina sai ya sayyidi la ankiru alayhi illa bi mizan shari'ati faman wajadtuhu mustaqiman sallamtu lahu wa man wajadtuhu ma'ilan ankartu alayhi yace kai min izini in je in kwankwasa su a ilimi ba yadda zan yi musu inkari sai na yi amfani da ma'auni na shari'a duk wanda na ganshi akan doro na shari'a zan sallama mashi wanda na ganshi kuma ya karkace daga barin shari'a zan mai inkari faqala shaykhu sai shayin nasa yace mai akhafu alla takuna indaka sanuju kullu allati yuzan biha wa idza kana indaka ba'du sanuju duna ba'din fala yasuhu mizanuka yushiru ila ma sabaqa min kauni kirwa wa jahil yace ai abin da ya saka na yi maka izini ina jin tsoro a ce ba ka da ma'aunai baki ɗin da za ka yi auna su idan aka ce kana da wani ma'auni ba ka da wani ma'auni to ba zai yiwu ka iya masa inkari ba yana mai ishara kada ya je musu inkari alhalin yana ya jahilci wani abu na shari'a to kaji wa qad hadartu li ba'd an-nas wa qad wa qad hadar li ba'd an-nas wa kan lahu fi qanatin wa hazaqa sabida haka sai je ya samu wani wali wani wali da na na Allah tare da wali nan tare da jama'a da aka je akwai wanda yake da hazaƙa da ilimi in mutane ne sun san ilimin kafar saboda haka sai shi wancan ya tafi ya je ya sami wani waliyan Allah a cikin a cikin kuma jama'a da suka zo ba jama'a wani ba sun ma akwai wani mai ilimi na zai fasami a sa'ilan yus'alu waliyan mafsuwan alayhi an surati allati ba'da ummil qur'an idza nasiha al musalli wa tarattaba as-sujud al-qabli alayhi thumma nasiyahu falam yaf'alu hatta sallama وقال الحال حتى تبطل الصلاة بترك السجود القبلي بناء على أن في السورة ثلاث سنن أو لا بناء على أنه ليس فيها ثلاث سنن وقد ذهب إلى الأول الشيخ القطابي وغيره وإلى الثاني شراه الرسالة وطلب السائل من هذا الولي المفتوح عليه أن يعين له الحق عند الله حق عند الله تعالى أجونا ساكن دكتور أفكار a bani a ran hankali ya je ya ji wani mutumi ya je ya sami wani wali yana tambaya ya ce ya shai tambayar da nake a nan shine mutum ne zo zai yi sallah da ya sallah bayan ya karanta fatiya saboda haka sai ya manta bai karanta karatun sura ba har ya yi sallama kai bayan sallamar ma sai da lokaci ya ja bayan ya yi sai da lokaci ya ja sannan ya tuna cewa ab ban fai ban yi karatun sura ba wanda su a tafiya malamai sun ce idan mutum ya manta yin karatun sura a ji karatun da kyau ya manta yin karatun sura to fa sai ya yi sujada kabali saboda me saboda ita karatun sura abubuwa sunnoni guda uku ne suke a cikinta a yan fahimta menene sunna guda uku a cikinta ina malamin fikin suke na farko karatun suran sunna ne a bayyanawa a wajen da yake bayyanawa sunna ne asirtawa a wajen da yake asirtawa sunna ne ba suna uku saba yana ba ya ce to an ce ga sunnoni uku sun haɗu kaga kabali ta waje ba gare shi amma sai ya manta bai kabali ba har ya yi sallama lokaci ya ja sallar tashi ta aci kuma ga wanda suka tafi kuma malamai sun kasu kashi biyu waɗanda wa'insu sun tafi akan cewa sai yayi kabali saboda mai sunnoni uku ne a cikin karatun sura a cikin wanda suka tafi akwai shekul kaddabi an san kaddabi ko a cikin mazawar imamu na malik su suka tafi akan cewa sai yayi kabali a cikin waɗanda kuma suka tafi cewa babu kabali shine duk malaman da suka yi shari'in risala ta ibn abin zai da kairawa ne sun tafi akan cewa a'a babu sujada kamali saboda haka ya shayi ni ka gaya mu gaskiya menene gaskiya a wajen Allah wanne ne daidai a wajen Allah an gane da Allah magana to alhamdulillah lokaci saboda haka fa ajabu wal wali sari'an nan da nan sai wannan wali ya bashi amsa da gaggawa yace mai yace alhaqu inda Allah ta'ala huwa anna surata la yujabu nisyanuha sujudan aslan wa man sajada laha batalat salatuhu wa kana al-maftu alayhi amiyan ummiyan yace gaskiya a wajen Allah shine karatun sura a asali ba zai yiwu a yi mishi sujjada kabali ba kai in ma an mai sujjada kabali duk wanda ya sujjada kabali dan ya manta sa- karatun sura sallarsa ta baci kuma shi wannan waliyi makawo ne wanda baya rubutu baya karatu ya faɗi wannan magana to tarab in zahirinka wa kana sa'ilu ya'rifu wa ya'rifu irtiqa'i darajati fi fati falamma sami'a jawabahu alima annahu al-haqq alladhi la rayba fihi saboda haka shi ne tambayar ya san girman waliyin nan ya san makaminsa a wajen fatahi don haka yana ji magana sai san wannan shine gaskiya to sai in zai yi wa amma allazi lahu hazaqatun wa tsana fa da kalau shakkuwar tiyabun amma wannan mai hazakan nan sai kokonto ya shiga zuciyarsa fa qal lisa'il bada an kama an wali sai ya kirawo wannan mai tambayar bayan ya bar wajen waliyin yace mai inna hadha ar-rajul ya'ni al-waliya jahil la ya'rif shay'an انظر كيف جعل حكم الله في هذه المسألة الزاهرة وقال إن تارك السورة لا سجود عليه وقد أدها ابن رشد في السنن المؤكدة كما أدى فيها الجهر والسر yace wannan waliyin da kake magana a kansa jahili ne bai san kawai ba kaga yadda ya jahilci hukuncin Allah a cikin sunnar karatun sura bayan ibn rushd ya ambace ta a cikin sunna mu'akkada ya ambaci bayyanawan da asirtawar amma ya ya- ya kasa sani ya zo yana magana da balagira fa ajabahu sa'ilu bi anna al-waliy al-maftuh alayhi la yataqayyad bi mazhabin yace a'a ai shi wannan wali ne maftuh alayhi kuma an ce baya ba ta iwa a mazhaba guda daya su suna ke- kare ɗaya dukkan mazhabobi ne bal yaduru ma al-haqqi aina ma dara shi yana tare da gaskiya ne a duk inda take فقال فقال الذي له العزاق وكان من طلبة العلم نحن لا نتجاوز قول إمامنا مالك shi wannan mai azakar yana daga cikin ɗalibai ilimi mu ba za mu ƙetare maganar imam malik ba ka ji shi zai ka ce kowa sanin sa malik ba a jama wuta ido barka je da zai ji kunya sai wannan mai tambayar ya bashi amsa ya ce bi anna hadha allazi qala wal wali al maftu alayhi qad rawahu ashabun an maliki kama naqalahu fi tawdih ya ce to ai maganan nan da wannan da wannan waliyi makawan nan da ka raina yayi to ai an karɓo ta daga wajen imam malik malam ashabu ya karɓo ta daga wajen imam malik cewa babu sujada kamar yanzu a cikin tauhid farawa alil imami anna suratu mustahabbatun wa laysa bi sunna an ruwaita daga wajen imam malik cewa karatun sura ma mustahabi ne ba sunna bane ba ثم هو مذهب الشافعي رضي الله عنه كما يقول wannan shine mazhabar Imam Shafi'i fa inda anna sura fa inda anna surata min al-hay'at at-tahsiniyya wa laysat min as-sunani a wajen Imam Shafi'i karatun sura ko hay'a ce daga cikin hay'o'in da ake so ba wai sunna bace ba wa man sajada laha batalat salatu wanda ma yayi mata sujada kabari ko ba ali sallata ma ta ace a wajen Imam Shafi'i ana fahimta katin ثم سؤالنا للولي إنما كان عن تعيين الحق من غير تقييد ولم يكن عن خصوص المشهور من مذهب المالكي yace sannan kai da kake da hazaƙan nan ka manta kwakwalwar ka tato shi ne tambayar da muka yi wa wannan waliyin shine ya bayyana mana kwarar gaskiya ba tare da karkata daga cikin wata mazhaba ba shi ba a ce mai a mazhabar malikiya ba an fahimta ba a cikin a cikin mazhabar malikiya ba wa qad ayyana ma sa'alna wa an wa wafaqa zalika riwayata an malik wa hiya mazhab shafi radiyallahu anhu ma fa ayya tab'atun baqiyat al wali fi jawabihi falamma qala as-sa'il hadha al-qawl wa sami'a alladhi lahu azaka in kada wa lam yadri ma yaqul yace yace to wannan maganar da shi ko da ya tashi ba mu amsa ya ba mu amsa akan akwai wata ruwaya ma da ta zo akan a mazhabar Imam Malik sannan ita ce abin da take shahara a cikin mazhabar Imam Shafi to da me zaka tuni wannan waliya saboda haka wata mai ilimin mai hazakan da ya ji wannan amsar da mai tambayar kin ya bayar sai shi ya ja bakin sa ba shi da abin da zai ce wannan shi ya kawo ya tuna min mas'alar da Shaw Ibrahim radiyallahu anhu yace da ma Shaw Tijani Abdul Abbas ma baki da dai a ce Shaw Tijani ma cewa duk wani ɗan ɗariƙarsa idan zai yi sallah idan inda ake karatun fatiha ne a fili ya bayyana bismillahir rahmanir rahim idan an da ake yin karatu ne a ɓoye ya asirta bismillahir rahmanir rahim su a mazhaba ta imam malik aka ce bayyanar da basmala a sallah a ji da kyau karahiya ne bayyanar da basmala a sallah karahiya ne makruhi ne shi kuma bayyanar da basmala a sallah a mazhabar shafi'iyya wajibi ne saboda ka sai shau ya ce bari in yi abin da karahiya ne a mazhabar malikiya sallata tana nan sannan kuma sallata ba ta ɓace ba a mazhabar shafi'iyya an gane katin a mazhabar shafi'a sallah ta tana nan garau wanda inda ban yi ta ma sallar ta ɓaci a mazhabar shafi'iyya sallah ta tana nan garau na yi karayya an fahimta yawwa to na ji daɗi da kai wannan magana zai a yi amfani da wannan dawar ya ce amma yana ganin wani su kwana da yawa wani lokaci da na je masallacin juma'a ina kin yin ta amma ina ta so a samu wanda zai mun tambayan nan so wata kan ni ina bin akwai wani babban malami a cikin maza ba ta ta wata kan ainihin shafiya saboda haka ya zo waɗanda suke itikadin maza ba ta malikiya wa'annan ma waɗanda suke yin misali a sadari a sallah an fahimta a wani kawalin ma wannan basmalar ce bayyana ta sai aka ba shi girma aka ce ya zo ya ja sallah ma da ya tashi zai ja sallah sai ya duba cewa yan wa'innan mazabar su mazabar su rike hannu ake yi ko basmala ake yi a bayyane sai da aka sai ya rike hannunsa ko ya basmala a bayyane da aka gama akwai almajirin sai ce inna lillahi ka lalata mazaba ya ka sauka da kan mazaba sai ya ce da na mazahaba a kan abin da baki ɗayansa suna ne ba wajibi ba ba farilla ba ne ba amma a ji da kyau zai jawo saɓani a cikin al'ummar sai na rasulullahi wanda in ajiye abu maza ba in kawo abin da zai kawo haɗin kai a cikin al'ummar maza Allah ba sai ko an gane wannan kasu wanda in ajiye in kawo abin da zai kawo abin nan shi ne abin da ake cewa a malaman fiki a usul fiki suke ce mishi a hafin dararai ne an fahimta cutarwa ne guda biyu amma mafi sun bisa kama ne su ko ka ce khilafin aula an fahimta da ka kawo da ala da ka yi abin da zai kawo saɓani a tsakanin al'umma wanda ka ajiye wannan abin domin ka samu haɗin kan al'umma baki ɗaya to ka gani abin da ya ba a kai yanzu misali sai mutu jana mu ce idan muka je aikin haji yadda yadda wabiya suke jan sallah a haramain shari'ai kuma wa'insu daga cikinsu suna zagin waliyan Allah suna kafarta mu kuma an ce mana cewa a ɗarika kada ka yi bayan wanda yake zagin waliyan Allah shi ne sai ka ci barka ja sallah ka bara gaba daya da ka raba kan al'umma wanda ka yi shi sallah an fahimta ana sa'a fahimta wata ce minti bakwai kultu shau barhama ya ce sai na ce dama in yi magana ce ce tuni ga abin da ce wa hazihi dariqatul munkirina wa aratun yace wannan ita ce hanyar munkiri da da al'adarsu iya dan kukumi ne abinda ba shi yake cewa karamin sani kukumi suke da shi ta balahira la ta jirma a inda taksir sami ba za ka same su ba sai a wajen karanci mai yawan gaske wa qadu wa qa'ali ba'd al-akabir al-fuqaha min ashakhina radiyallahu anhu kalamun ma'i fi hadha al-ma'na fa qala li yaman yace wata rana mun taba haɗuwa da wani faqihi masanin fiqh ne daga cikin manyan manyan masanin fiqh ne daga shehunan mu muka yi magana irin kwatankwacin wannan magana ya ce min wata rana ya ce min ya fulani ya kai wani inni arattu nasihata kalli mahabbati fi ka wata ma wata ma mu muwaddati ilayka ina son maka nasiha saboda san da nake maka da kaunar ka da nake fa qultu sai na ce da shi ya sayyidi hubban wa karamatan wa ala ra's wal ayn yace kaco na ji dadin wannan na ji dadin wannan karamcin zan karbi nasihar ka kai da fata فقال لي رضي الله عنه يجي يجي من الله الله يدرش إن الناس على درف وأنت وحدك على درف في رجل علمت كشفه وولايته الناس في على الانتقال وع- وأنت على الانتقال ومن المحال أن تكون وحدك على الحق وذكر كلاما من هذا المعنى هذه زوجته yace ya za a yi mutane suna kan wani bangare daban kai kana kan wani bangare daban akan wani sheyi wanda kai kana itikadin yana da kashafi kuma mafi ne alai mutane suna inkarinsa baki ɗaya kai kuma kai kadai ba ka inkarinsa kuma abu ne wanda ba zai yi ba a ce kai kadai ne akan gaskiya banda su sauran ya gawa shehu barhaman wannan magana wa kultu yace sai na ce da shi ya sayyidi min tamami nasihatika li an tujibani amma alkuru laka yace yadda nasiha ka za ta tabbatu ta cika gare ni ina so ka bani amsar abin da zan gaya maka yanzu fa in ajabtani an tammatin nasihatu wa kana ajruka ala Allah idan ka bani wannan amsar da zan gaya maka to nasiha nasiha ka ta cika kuma Allah zai baka lada fa qali radiyallahu anhu kur ma shita sai ya gaya mun Allah ya dade shi an bata da abin da nake so fa ina kake so ka ce fa qultu sai na ce da shi ya sayyidi alaqitum ar-rajula wa sami'tum kalamahu wa tabahastum ma'ahu fi amrin min al-umuri hatta zahara lakum ma alayhi an-nas fi li yace ya sayyidi shin ka hadu da wannan mutumin da muke wannan maganar shin ka tsaya ka zauna ka ji maganar sa ka yi bincike akan wani lamari daga cikin lamuran sa ko kun zauna da kai da shi kun dan yin maganganu har ka gano cewa ya bayyana gare ka lalle abinda mutane suke faɗa akan sa shine daidai cewa ba a kan gaskiya yake ba fakara ne sai ya ce min malaki tu kaddun wala ra'aitu asal ya ce ban taba haɗuwa da shi ba ban ma taba ganin shi ba fa qultu lahu wa qad darahat al haya wal hasmat lima bayni wa bayna min al alifat wal muwaddah sai na ga mashi duk da cewa akwai kunya da girmamawa tsakanina da shi da soyayya na ce mai ya sayyidi ما ظهر لي فيكم إلا أنكم أكستم الثواب وطلبتم اليقين في باب الظن الذي لا يمكن فيه اليقين yace ni abin da ya bayyana gare ni gare ku ya sai ni shine kun juya wa daidai baya kun nemi yaƙini a inda zato ne a gurin kun nemi tabbatuwar yaƙini a inda zato ne a gurin wa ka tafaitun fi babil yaqini bizanni yace kuma kuka wadatu daga barin neman yaƙini da hanyar zato kun ji ku nemi yaƙini kuka ce kun wadata da kawai zato kai balin shakku bari ma kun wadata da kokonto kai balin iski kai bari ma kun wadata da kage wani abaɗi da ƙarairayi ya zai yi haka faƙayar ji radiyallahu anhu sai ya gaya mini fassir ni muraduka muradaka bi hadar kalam yace ka bayyana min kai mun bayani akan abin da kake nufi kar kai mun zaurance fakultu lahu sai na ce da shi a jin a zonan kafin da kyau saboda shehu zai amfani da ilimin fikihun da mutumin yake ji tun kawo da shi ya bashi amsa to sai kun nutsu sosai za ku fahimta shehu sai ce mai innakum idza aqadtum fi tadris fi tadris al-fiqh wa naqala lakum kalamun min al-mudawwanati aw tafsirat al-lukhmi aw bayan ibn rushd aw jawair ibn shatin wa nawiya min dawawin al-fiqh وأمكنكم مراجعة هذه الأصول فإنكم لا تثقون بنقل الواسطة حتى تنظروها بأنفسكم ولو كانت الواسطة مثل ابن مرزوق والحطب والحطب والتوضيح وناو فهذا باب الظن وكأنكم تألبون فيه اليقين حتى لم تكتفوا فيه بنقل العدول السكعة الأثبات حتى باشرتم الأمر بأنفسكم ولا يمكنكم اليقين فيه أبدا أجيك أتنا لكم ya ce ya sai ko ne ya ce daman manyan malaman fikiyo ne ko ya ce idan ka kuka tsaya yana mai shi yana amfani da kalaman girmamawa gare shi ya ce idan kuka zauna kuna ba da karatun fikihu kuka nakalto wata magana daga cikin mudawwana an fahimta ko daga cikin tafsira ta lukumi ko daga cikin albayan na ibn rushd ko daga cikin jawahir na ibn shas ko wani daga cikin manyan manyan littattafan fiqhin malikiya kuma kuna da damar da za ku iya komawa zuwa ga wa'innan asalan domin wa'innan su ne asalan littafan wa'innan da muke karantawa eh an ya ce fa eh, duk da haka ba ku- ba ku yin yaƙini ba ku yarda da maganar da aka nakalto ta ta wasiɗa sai kun koma zuwa ainihin littafin wanda ya faɗi wannan magana ana ji kama a zo a ce min wani ya rubuta littafi ya ce ai ibn rushd ya faɗa a cikin littafinsa eh to ni idan ina karantawa zan ba da karatu a kansa ba zan yi ta in ce muku wani ya ce ibn rushd ya ce sai na koma zuwa ga wannan abin da ibn rushd ya ce littafin ana ji ya ce ko da ko wannan wasitar irin su sheku ibn al-marzuki ne ko irin su haddabi ne waɗanda wa'innan ko a ganin ku duk abin da za su faɗa idan za ku faɗa idan su ne suka ce eh, ah, ah, imam malik ya faɗa to zato suke yi ko ko ko lukumi ya faɗa zato suke yi ko ibn rushd ya faɗa zato suke a zato ne a wajen ku ko ibn shaf ya faɗa zato ne tare da cewa wa'innan adalai ne sikatu ne su amma ba kwa yadda da haka sai kun koma kun yi mudala'ar wannan littafin wa inna ma aratu zannan aqwa bi zannin ad'afu minhu fa inna naqal al-wasat as-sabiqa aqrabu ila as-sawabi min jihati qurbi zamaniya ila mu'allif al-kutub as-sabiqa fa inna aqrabu ilayhi minna bila raib yace tare da haka kun ci karo da abin da yake daidai domin menene waɗannan da kuke ganin duk da haka kuna da kokonto a abin da suka faɗa su wasu su da suka kasance wasu da sun fi mu kusanci da wa'annan masu littafin domin wasu su ma sun yi zamani da wa'annan masu littafin in ma ba su yi zamani ba sun fi mu kusanci da zamanin wannan mai littafin amma duk da haka kuna ganin a'a sai mun koma kan ga mai littafin nan da abin da ya rubuta a littafin nasa ana ji ومن جهة أن النسخة التي هي عند الواسطة من هذه الأصول مروية بطريق من طريق الروايات وأما نحن فلا رواية عندنا فيها ولا نسخ صحيحة منها فمن الجائز أن تكون نسختكم منها زالت أو نقصت فبأي يقين ترد نقل الحدابي عنها مع وجود هذين الأمرين فيها وفقرهما فيك yace ka ɗauka cewa wa'innan waɗanda suka kawo wannan littafin nan da suka kasance wasu ɗan nan su fa littafinsu da maganganunsu ruwaya ce daga wane daga wane daga wane har izuwa mai littafi nan wanda suka yi maganar nan kai kuma abin da kake takama da shi shine kowai littafin da aka buga a kasuwa na mai littafin babu wata wasuɗa kuma an san mai yiwuwa ne a naka ɓangaren a samu littafin a littafinka a samu ƙari ko a samu ragi to da wani irin yaƙini kake da shi da za ka yi raddin maganar da khaddabi ya rubuta ya faɗa akan littafin ka da shi kuma an rubuta shi ta yi bayan shekara 500 ko 1000 da da mutuwa wanda ya rubuta littafin an buga shi an gane amma innakum iktafaytum bizanni fi babil yaqin allazi yumkinu fi amma tare da haka sai kuka wadata da zato a cikin babin yaqinin da kuke kai fa inna hadha ar-rajul yace wannan mutumi allazi balagaka anhu ma balagaka mawjudun hayyun hadir ma'aka fil madinati laysa bainaka wa bainahu masafatun wa ma'rifatu sa'adatin la shaqa abada in wafaqa Allah in wafaqa Allah li mahabbati wa ilqali qiyari yace wannan mutumin da aka da mutane suka zo suka gaya maka magana a kansa har ka zo kake so a rabu da shi yana raye yana garin da kake gidanka da zuwa gidansa babu wani nisa mai yawa wanda idan Allah ya maka haduwa da shi rabo ne ba taɓewa bane ba idan Allah ya maka gamo da kasar ga haka me zai hana ka tashi ka je wajensa ka daina jin ka daina yadda da magana mutane suka gaya maka ana ganewa yace wa qad amkana kal wusul ilayhi hatta ta'ata kila fatas'ada wa tarba aw tantaqila fatarja wa yahsul laka al-yaqin bi ahli al-amrayn wa tazulu zulamat ash-shakk min qalbika ko dai ka je ka zauna da shi ka ji abin da ake faɗa idan gaskiya ne shikenan kokonto ya fita daga wajenka idan ƙarya ne to sai ka tsaya ka ribace shi ka tuba wa Allah akan abin da kai mai an fahimta ثم إنك قنعت في هذا الأمر الرابي والخير الراجي الذي نفعه محقق وصيبه موفق بنقل الفسقة والكذبة وكان من عادتك أنك لا تقنع في باب الظن والنفع القليل بنقل الثقات الأثبات حتى تباشر الأمر بنفسك fa halla jaraita ala zalika fi hadha al-bab allazi wa bab al-yaqin wa an-naf'u allazi wa sa'atun mahda yace kamata ka tashi ka je ka same shi ba wai ka wadatu da maganganun fasikai makaryata a kansa ba tana da kai al'adarka idan kana ba da karatu ka ji malam wane ya ce kaza a ya ce malam wane ya ce ba za ka yi da magana ba sai ka koma zuwa ga maganar wannan malam wane me isa ba za ka yi amfani da shi abin da kake amfani da fifi ba ka yi amfani da shi a cikin wannan harkar ta zubanci alaysa hadha minkum ridallahi ankum aksal liswab faqala radiyallahu anhu kada'atni bil hujja yace wallahi kayan kayan da hujja ya ga shi ibrahim wallahi la yumkin jawab an hadha abadan wallahi ba zan yi ba da wannan amsa ba har abada wa ashhadu wa ushid alayya bi anni ta'ibu illa azza wajalla ka shaida mu na tuba zuwa ga Allah kuma qultu li shaykh mazkur in in in kana wala budda lakum min at-taqlid faqal faqal ladni la amrayni adaw ma annaka ta'lam basirati fil ashya' ثاني وما أنك تعلم أني خالت الرجل المذكور سنين كثيرة حتى علمت منه ما لم يعلم غيري وأما هؤلاء الكذبة الفسقة فأكثرهم لم يلقوا مثلكم وإنما اعتمدهم على التسامح الذي لا أصل له وسبب الهرمان والكذلان نسأل الله التوفيق بمني وفضلي وكرمي فقال رضي الله ما بكيني ممن تقول شيء آخر يتي sai shi yace to babu komai yanzu ina so nayi maka shaida ka tuba zuwa ga Allah to amma ina so ni ma kai koyi gare ni akan lamari guda biyu kai dai kai da cewa ina da basira yace iya ya ce kuma kayi da cewa na zauna da mutumin nan shekaru mai yawa na san abin da wani na bai sani ba waɗancan da suka kawo maka maganar su yawancin su irin ka ne su ma ji suka yi kawai abin da aka faɗa suka zo suke ɗaurawa ni kuma ganau ne ba jiyau ba saboda haka sai ka tuba wa ga Allah ka yadda akan cewa ina kan daidai cewa mutumin da mutumin Allah ne ya ce wallahi ba abin da zan yi faɗa na yadda lokaci ya ƙure gobe za a tashi mai zuwa sai mu tashi a kan haɗuwarsa da sheyin sheyin wannan kuma sheyin wannan mai magana mace shi kuma ya ta kaya tsakanin su shi inda baka daidai Allah ba mu lada kuskure Allah ya fi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin فاتحة أولك والفاتحة سبحانك لا إله ولا إلا أنت سبحانك المسلمين وعلى آلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.